أعوذ بالله السميع العليم والآجبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الجدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأس سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والستة الباقية لا زالت للأولى راجية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المفتون وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قلوب الأقرابي فريد داري على الإطلاقي حاتم العتماني أبو إسحاق على جبرائيل نياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاجي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة والإيكين والتصديق واللطف بجاه رسول الله يا همة شيء هدري لنا بهذا المهدر والتعدي بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف ما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرنا وفي هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت احتياجي إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله من داو كان أبو وندا يزمو شرفتنا المحمدي آه يو الحمد لله لا ربا mun komo kan abin da muke kai muna magana akan abin da shehu tijani ya warware wanda dukkan al'umur ga baki ɗaya yarju ila ma'arifata rasulullahi ne, jawahirul ma'ani, in aka tace, wa maman hafa makama rabbihi wani hannafsa anil hawa ne. To, yaya za ka yi ka sami wannan, sannan kuma ka gane annabi a gurin. Wa maman hafa makama rabbihi wani hannafsa anil hawa fa'inal jannata hiyal ma'awa. to ba jannatun ba ba ita ce makasidi ba a rabbul jannatu shine makasidi wa kuma menene ainihin abin da ake bukata ana bukatan komi naka ka zamo abdal lillahi ne laligairi ka zamo dukkan minna ka san daga Allah ne dukkan admuhu ka san daga Allah ne wannan shine zai baka sirrin addu'ar cewa idan mutum ya zo zai yi addu'a za ka jina cewa Allahumma ij'al iba Allahumma ij'al iba iba'an wa man an iba'an Allah ka sanya ba kyautan ka kyauta ce hanin ka ma kyauta ne eh kyautan da Allah ya baka kyauta ne kuma hanin shi ma kyauta ne to kaga almanu iba'an al-iba'u iba'un wal manu iba'un eh an hana ka ya zamo kyauta an baka ya zamo kyauta to ya za ka yi ka mai da wannan abin ya zamo kujera ɗaya abin da ake nema kina a sufanci abin da aka baka kyauta ka san an baka abin da aka hana ka ka san hana ka wannan a shari'a haka aka sani to amma a sufanci idan an baka an baka in an hana ka ma ya zamo hanin shi ma kyauta ne to abin da ake nufi shine hanin da aka yi maka saboda kar a baka abin da zaka saba Allah ka sabi Allah da shi to in an hana ka to shi ma kyauta ne domin an maka kyauta ne dan kar ka sabawa Allah wannan shine to sufanci sai zamo jalala ita ce jamala ko ta ko ina ta juya jalala ita za ta baka jamala idan nan jalali ne to ya ga kuma ai jamala ce me yasa aka sa ma ciwon kai saboda in an barka da lafiya za ka saɓi Allah watakila za ka faɗi wata kalma wanda za ka saɓi Allah watakila za ka yi gulma watakila za ka yi annamimanci watakila za ka yi kiburu watakila za ka yi ujubu watakila za ka yi riya'u to sai a shagalantar da kai da ciwon kai a daidai wannan lokacin dan kar ka yi wancan a kama ka wannan kuma ya zama maka rahama gashi jalala ne kuma gashi jamala ne jalala ce kuma jamala ce to sufanci abin da yake so ya karanta da mutane kenan shi yasa in aka duba raga hadis manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ajib عجب لأمر المؤمن الأمر كله خير عجب لأمر مؤمن الأمر كله خيرا نعم ماكي دع الأمر المؤمن كومي ناشي الخيرين إن أصابته سراء إن يسام فلن تكي سامشي شكرا سيقولي الله فكان خيرا له سيزمو الخيرين وإن أصابته ضراء إذا شتا يسامشي صبرا sai ya haƙuri fakana khairan lahu kaga an haɗa as-sarra'u wad-darra'u su zo a kujera ɗaya kuma duk gaba ki ɗaya natijan ƙarshe ya fito alkhairi to natijan ya zai ya fito maka alkhairi ma dama ba wanda ya riko da hannunka ya jawo ka ya kawo ka gurin saboda haka in ka gamu da wannan sai ka yi bala'in ka in ka gamu da wannan sai ka yi bala'in ka ya jiki ka ce gashi nan dai muna ji abin ba sauki kaga ka kai karin shi kenan yawa saboda ka taruwa zuwa san nayi haka ne ya kasuwa kasuwa da yau kamar mun zagi sarkin kasuwa yanda muka bude haka muke rufewa amma lokacin da ake samu ya ja ya shiru so kaga irin wayannan misali duk suna nan suna faruwa a misalance yau kana shiga kasuwa wani kaje wajen sayayya yana fushi kawai ba a zuwa wajen shi sai cewa ne neman yamar ga wanda yamar baki ga wannan maye yana kusa da shi wannan christianity ne wannan kan duk an rarraba hankalin mutane an mai da su wani guri ba babu wa'incan din ba suna nan amma abin da ake nufi akwai wani wanda yake da tasiri cikin aiki illallah subhanahu wataala to mun yi magana mun kai magana akan ashirkul ahfa a fi ummati wanda shirkul ahfa manzala yana cewa a fa a shirku fi ummati a hafa min da dibin namali ala safa a shirkul a hafa koyayyen shirka to ta fi ɓacewan tafiyan annamalu tururuwa ala safa a kan dutse mai tsantsi ka nuna kafarta haka shirka ke shiga cikin aikin mutane to saboda ba yadda za ka yi ka kuɓuta daga wannan shirkan sai ka gane menene ru'yatul mina wani irin kyauta Allah ya maka kullum ka gane wani irin kyauta Allah ya maka baka da kuɗi eh kuma gashi nan dukkan ku kuɗi ne eh dukkan ka kuɗi ne in ka ce baka da kuɗi sai a ce to shikenan tafin hannunka an saya dubu ɗari ka yanke ka sayar ai naka ne za a ba kuɗin naka ne kayanka ne an baka kai tasarrufi da shi za ka iya sayarwa dubu ɗari a yanke ai za ka samu kuɗi to a sake yanke ɗayan za a baka dubu ɗari shi ma a sake matsawa kunnanka za a baka dubu ɗari ana son za a yi amfani da idanka za a baka dubu ɗari sai ga miliyoyi za a fito da shi a jikinka miliyoyi kuma ga kanan kai din ne kuma za a yanke sharaɗi a ce a kakkashe gurin karkaje zafi a ce sun yadda za su cire allura za su maka alluran da su yi kaza kaza duk gaya shi nan ashe komi naka wani kuma yana neman yadda za a yi ne gabar ta dawo wani kuma an yi shi ne ma ba gabar wani kuma an yi shi ne ba ido wani an yi gashi nan dai da yawa an yi wa mutane amma mutane ba samu godiya wa Allah ba saboda an riga an maka kyautar ba san ma kyautar ta kai yadda ta dace a gode wa Allah ba to mun yi wannan saboda haka shauta ne ya yi wasiƙa wajen kiyayewa da addu'o'i da duk wa'annan abubuwan da sai ta to istidrak istidraki shine abin da ba mu faɗa baya ba shi da shaujani zai ƙara faɗa gaba istidrak na bar waɗansu abu a baya to yanzu ga wasu zan haɗa su da wannan risalar da na yi. Ma zakarna min mura'atul huquqil ikhwan. Abinda muka ambata na daga mura'ati huququl ikhwani wato kiyaye haƙoƙin ƴan uwa falekun zalika fi ghairi haraji. Wannan zai kasance cikin abin da babu laifi. Wala taqul wala kulfatin wala taqillu babu karanci wala kulfa babu kuma tilasti. Baddima sai sara gwargwadon abin da za a yi gwargwadon abin da za ka iya ne za ka yi ba a ce maka ka zurfafa ba babu a amma dai ka ba kowa wa ati kulli zi haqqin haqqahu eh فلتمسك طريقة التجاري طريقة نهض الفضل والروان وسنة السنة والفرقان ko can da yake cewa ka ba wa kowa haƙinsa mu'azziman li ahlihi jami'a la siyama la khasatu kun muti'a mu'azziman li ahliha jami'an to irin wannan sai ce bal bima ta yassara wa amkana fil waqti abinda yayi sauki zaka iya yi kuma wanda ya yi ka bayar a wannan lokacin illa ya kona ke babil awariji sai dai akwai wani guri da ke aridai ne abu ne mai bijirantuwa za ka iya bada wani haƙƙi a nan an jima irin wannan haƙƙin in ya dawo a wani guri kuma a same shi saɓanin yadda ka bayar ko ya zama bin ziyarati ko zama bin nukusani ka gani wannan ka gani yuhafu min akhihi adawati ana tsoro dai kar a samu adawa a tsakaninka da dan uwa ne wato za a iya maka abu ka daure za a sake maka abu ka iya daurewa to akwai gurin da kuma aka maka ba dole bane kuma ka daura amma ka ba da haƙƙin anan ka sake ba da haƙƙin anan an sake ɗinka can an ji ka da wannan to abin da ake tsoro kar abin ya kawo at-tabaguz wal qat'iyyati aw fasadil qalbi kar a zamo an yanke da ni da wani ba ni ba shi to wannan ne ake tsoro eh ba a son haka alƙafayya a fasadul kalbi ko zuciya ta wargaje ta ki samun saiti duk abin da aka faɗa na alherin mutum kawai ka ce ba ka so ba ka gani ba ka ƙauna to wannan ne ake tsoro falisare lislai kalbi mutum ya yi gaggawa saboda gyaran zuciyarsa fa inna zalika wannan yastajlibu ridan min Allah ta'ala gyaran zuciya karka yadda irin wannan haudin ya fada maka to yana jawo yardan Ubangiji Allah ka yarda da mu. Wa ma ma zakarra ne babu ahalul batili amma abin da muka ambata cikin mutanen barna falekun zalika mahallu qalbun faqat shi ka sashi a cikin zuciya kawai yawa karka shiga cikin lamarin in ka ga mutane suna cikin barna ka bar shi a cikin zuciya ka ki karka yawaita maganganu a kai a fili haka saboda shi azzambu shu'umun zunubi shu'umi ne idan ka matsa kana yawan maganganu a kai sai a ganka a ciki kace kace baka sani ba eh to ka bar shi a cikin zuciya wa yana haraji ila al-harijati jarihati idan laifin ya fito zuwa fili min al-jawarihi da gabobi adda ila munkiri a azabun minhu ya kira zuwa ga inkari to shine mafi girma fa tarku ikhrajihi min al-qalbi ila al-jawarihi aula akwai abubuwan da zaka ji shi a cikin zuciya to kar ka fito da shi baki ka fito da shi jawarai amma yana cikin zuciya ne kuka yi ta kokuwa da shi ka da shi kaga ma kharatu ila zahiri to tarkuhu fi qalbi aula saboda da bayyana sa a cikin harshe eh kana jin kaman ka zagi mutum ka more ai wani lokaci haka na faruwa kana jin kaman ka in baka yi tsegumi ka faɗa wannan ai lokacin da kake je ke ta mutsinin ka sai kayin ka ja ka dake ka kyale amma ka fitar da shi illa ne in ka bar shi aula kar ya fita waje aula wa hasan wassalam inta halin imla'i alaina shau tijani ya ce karshen magana da abinda shau tijani ya rubuta mana kenan a tilawan kama ka taba ila ba'd ila ba'd talabati kamar yadda ya rubuta wasiƙa zuwa ga waɗansu ɗalibai wa nafsuhu nafsin shau tijani qala radiyallahu anhu ba'da al-basmalati kyau jani bayan ya ce bismillahir rahmanir rahim was salatu was salam ala rasulillah yayi salati wa manzo Allah wa ba'd yace wa ba'd tallazi uyizuka bihi abinda zan maka wa'azi da shi wa usika bihi zan maka wasiyar shi alayka billahi ka riƙe Allah alayka billahi ka riƙe Allah azza wa jalla bi sirrika wa alaniyatika a boye da filinka bi tasfiyati qalbika ka tsantsace zuciyarka min muhalafati amrihi kar ka sabawa a horon Allah wa ta'wila ala Allah bi qalbika ka karkata zuwa ga Allah da zuciyanka warida ka yarda bi hukumihi da hukuncin sa fi jami umurika cikin dukkan lamarinka wasabar ka yi haƙuri la majaral maqadiri idan ya gudanar da kudararsa fi kulli ahwalika cikin dukkan halayenka wasta in ka nemi taimako ala jami'i zalika ka nemi taimakon Allah in ka ga wa'annan abubuwan sun zo maka eh in ka ga wani mujar al-aqdar an gudanar da wani kaddara ta kanka to ka nemi taimakon Allah bi iksari min zikirin lahi ka yawaita ambatan Allah kadarul istidati gwargwadon yadda za ka iya bi huzuri kalbika kuma ka dinga halarto salatin da za ka yi ko zikirin da za ka yi a cikin zuciyarka dan Allah ya yi maka wannan bala'in fa huwa mu'inun laka domin ubangiji shine ya taimake ka ala jami'i ma usika alaihi ga duk abin da zan maka wasiya akai wa akbar zikirin lahi qa'idatun abin da suka fi a cikin zikirin Allah wanda suka fi yawan fa'ida wa azam hujjaraba wa aidatun wanda suka fi juyuwa da mai da mutum kai ya salatu ala rasulullahi shine yawan salatu annabi Muhammadu yana dawo da mutum in a kadaru ya zo maka a mai da kai kan daidai eh a dawo da kai kan daidai as-salatu ala rasuli ma hudurul qalbi in kuma zaka yi salatin ka dinga halarto ka annaka ma'ahu wa huwa ma'aka amamak sallallahu alaihi wasallam fa innaha yin salati manzo Allah mutakaffilatun wal tana daukewa bi jami'il masa'ib dunya wal akhirah dukkan masibar duniya da lahira salati salati na dauke shi daf'an wa jalaban ko ya tunkuɗe ko ya jawo fi kulli shay a kowane abu kaga ayyayi daidai da hadisin ka'ab bin ujrata ya rasulullahi aj'al rubu hayati salatan alayka in sanya kashi ɗaya cikin hudu salati ne gare ka maza Allah ya ce ma shita wa in zitta fa khairul laka yanda ka so in ka kara ya ce maka yace ya rasulullahi aj'al sulusa hayati salatan alayka raba rayuwa ta kashi uku in dinga ma salati yace ma shita wa in zitta fa khairul laka yadda ka so amma in ka kara ya shi maka alkhairi ya ce ya rasulullah a ja'ala sulusai hayati rusalatan alaika raba rayuwa ta kashi biyu salati ne gare ka ce ma shi ta wayan zai tafi har laka ya ce ya rasulullah a ja'ala hayati kullaha salatan alaika to in sanya rayuwa ta kawai salati ce gare ka ya ce idan ya fi hammaka duniya wal akhirati ba kai ba bakin ciki duniya da lahira kaga shine ma'anan wannan kenan ko fa innaha mutakassilatun bi jami'il masa'ib ad-dunya wal akhirati daf'an wa jalaban fi kulli shay salati zakari kowane irin abu wa inna man iktasar istimalaha duk wanda ya yawaita aiki da salati kana mai akbar asiya illahi yana daga cikin zababbun Allah Allahumma ja'alna minhum wal amru sani horo na biyu mimma usika bihi wanda zan sa zan yi maka wasiya da shi tarkul muharramat maliya kabar dukkan dukiya na haram shar'an a cikin shari'a akalan wa libasan wa maskana karka sa tufa na haram da kudi karka karka ɗebi kudin haram kai tufa na haram rigar tana cikin bala'i karka karkaci da haram karka yi gida da kudin haram فإن الحلال domin shi neman halal huwa qudubul ladhi tadurru alai afalaku sa'iril ibadati eh domin shi halal shine dukkan waɗansu ibada daur shine qudubu kama raha abinda ake shi ke circulation komai yana circulation ne a jikin shi dukkan waɗansu ibada wannan kuma halal din nan an tambaye shi Abdullahi baban shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ce menene halal ba wal halal fi zamanin rasul menene halal a zamanin manzo Allah yace al halalu fi zamanin rasul sallallahu alaihi wasallama abinda ake kira halal a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma urifa asluhu wa aslu aslu abinda aka san asalinsa aka san asalin asalinsa shi ake kira halal zamanin manzo Allah aka ce wa ba da bayan manzalafa sai ce ma jujila aslo wanda aka jahilci asalinsa ma urifa asluhu fakat ba wa asalu asluhu ba ma urifa asluhu fakat yace abin da aka san asalinsa kawai amma ba a san daga ina ya fito ba bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka ce wace zamani na yace ma jujila asluhu abin da ba a san ta inda ya fito ba sai dai kai kai wanke wanke aka ba kuɗi kace ka samu halal in ka je ka goyin aka ba kuɗi ka je ka samu halal amma kuɗin ta ina ya zo wajen ka baka sani ba amma shine halal a wajen ka kuma haka ake bugawa yanzu har tashin kiyama kuma eh to kaga wannan abu ne a zamanin Ahmad bin Hanbali yana cewa da ya samu dirhami guda ɗaya na tsantsan halal zai haɗa maganin da duk wani marar lafiya in ya zo zai warke da wannan maganin dama da wannan kuɗin ba ana nufin babu halal ɗin ba yana ishara wa mutane ne ma'ana halal ɗin ya fara nisa shekara ɗari da hamsin ne kuma aka haife shi bayan hijira annabi so ka gani to ya yanzu saboda haka kawai istijibabi da salatin annabin nan fa shi ne shine shine kawai mu ta neman mu kama kafa da annabin in aka zo kar a nemi ma a ganka kana bayan annabi yawwa kar a nemi ma a ganka duk wani abu kuna tare da annabi balle a zo ana maka kicin ta ina ka fara eh ku haɗu da annabin kuma ga hanyoyi na haɗuwa da annabin tun daga salati wa manzo Allah ya ce idan ya kafi ka ya kafi hammaka dunya wal akhirati istimali ka rike sallah amma ba kowa ne yake iya bada hakkin sallah ba kai ka rike zakka ba kowa ne yake bada hakkin zakka ba ba kowa ne ma kuma yake bada zakka ba ka rike hajji ba kowa ne iya ba ka rike gashi ne dai wayannan ayyukan su ne za ka rike su ku zama kun samu fahimta da annabi Muhammadu wanda za ka samu abin da ake nufi Allah ce muke mu a wa ma qayyahu duk wanda ya tozartar da neman sanin halal bayyana ibadatu ibada ta rushe gaba ɗaya. Wai ya ka an ta kula, na ne ka karkace aina ta ji duhu aina zan samu halal ɗin. A ijtahid. Fa innahu shi halal kasirul wujudi. Abu ne mai yawan samuwa fi kulli ardi a kowane ƙasa wa fi kulli zamanin a kowane zamani. Lakin yujadu bil bahthi an tawfiyatu amrillahi zahiran wa batinan. Ana samun sa ne da bincike da cika al'amarin Allah zahiri da baɗi. Allahu akbar. Malaminmu, malam Iro ba wani malam Majita ba, baka isa ka yi masa riga ka ka masa ya saba. In ka kawo zai yi godiya, amma zai ba wani. Don rigar da ka gani a jikinsa, shi ke ɗinka kayansa. Kuɗin da yake da shi, wanda ya kiyaye shi a shi ne halal ɗinsa, shi ne yake saro gawayi ya ba wa aro su dinga sayarwa su ɗauki ribar su kama su nashi to a ciki ne in ya zo muna tashi a karatun rori mahu da jawahirin ribahu muna ana tashi za su zo su yi lissafi su yi ribar su ba shi kuɗinsa to da wannan kuɗin yake ɗinka duk abin da ka gani a cikinsa yanzu mu wani insu idadi muka yi ta ina muke samun kuɗi wanda muka gane wannan ko ba komai amma a jahilcin mun san cewa dai ta halal ya zo misali a jahilcin dai mun san ta halal ya zo ta ina ne kaga ashe kowane kasirul wujudi fi kulli ardin wa fi kulli zamani bi qadarin zaman da shi zaka yi amfani ba zaka ce to ai yanzu ma tun da dama an nema halal an rasa to yanzu ma ai ba za a samu ba kenan saboda haka ko bari ku ci a ina ashe ka iya raka wa muratu daruratul waqti zaka lura da darurar lokaci illa bi yujad al halal sariha in dai baka samu halal tsantsa ba wa hada al muhall wannan bigiran yutaju ila fiqh daki ka gani go yana buƙatuwa zuwa ga fiqh fiqh mai zurfi wata sa al ma'rifati kuma da yalwan ma'rifa bi akamin shar'iyya da hukuncin shari'a wa man kana hakaza duk wanda ya zama kuma al'amarinsa bincike ne lam yus'af alaihi wujudul halal eh ba zai zama an ci ya nemi halal ya rasa ba dan yus'af alaihi wujudul halal zai samu wal amr alladhi la budda minhu ba'da hadha abinda zaka nema bayan halal wa huwa bidayat jami'il umuri shine farkon kowane al'amari ka duba farkon sa wa nihayatiha kuma ka duba karshen sa eh farkon abu karshen sa komai ka duba huwa ta'liqul qalbi billahi ta'ala shine zuciyarka taratai da Allah bil inhiyash ilayka tare zuwa ga Allah inhiyash kenan wa ruju ilayka komo zuwa ga Allah wa tarku kullu ma shiwahu ka bar duk wani abin da ba Allah ba umuman na khususan ko daidai ko kuma ko a game ko kuma a keɓance فإن, فإن قدر العبد فإن قدر العبد idan bawa ya kudurta alartihalil kalbi wajen irtihalin hauhawan zuciya ilallahi zuwa ga Allah bi kulli wajen ta kowane fuska wa ala kulli halin ta kowane hali da ya harakatul kalbi hissan to zuciya za ta dinga motsi ne hissan babu da gaya wannan shine isa matuƙa wa in lam yaqdir in ko ba zai iya ba fa da yanzan ba da kulli salatin bayan kowace sallah ya lazimci hadha du'a salata aw sab'a shine wannan ana magana ne da mutumin da ya zama matsayin arifi kenan wannan addu'a zai yi guda uku ko guda bakwai wace ce suma ya marudi ala qalbihi ya dinga kaita yana dawowa fi gairi salawatin ba cikin sallah ba fa bayan sallah waya amalu nafsahu alaihi ya dauki kansa ya sa cikin addu'a yasiru lahu dalika hallan wata ita za ta warware maka duk abubuwan da kake ciki wa du'a huwa haza shine wanda ka sani Allahumma alayka mu'awwali kai ne mafari na Ubangiji. Allahumma alaika mu'awwali daga gare ka na faru, wa bika malazi kai ne mafakata, wa ilaikal tija'i da kai na rataya, wa alaika tawakkuli da kai na dogara, wa bika sikkati kai ne iyata ta aminci, wa ala haulika wa kuwatika itimadi ba ni da ƙarfi ba ni da dabara dogaro na na gare ka kai ne ƙarfi na kai ne dabara na. wa bi jamil majari a hakanika duk wani abin da hukuncin ka ya hukunta kowane iri ne ridai na yarda da shi na yarda da shi wa bi kirari ina furci bi sarayani qayyumiyatika wato qayyumiyatika ayyuka ta tafi cikin kowane irin abu babu abin da ba Allah ciki shine qayyumu samawati wal ardi babu abin da ba Allah ciki shine qayyumiya to sarayani shine na so ko ina sai an sami kayyumeti fi kulli shay'in a cikin kowane abu wa adam ihtimal furuji khuruji shay'in na ba zan jefar da fitan wani abu ba daga cikin kayyuniyarka in ce wannan baya ciki wannan baya ciki a ba zan yi haka ba dakka aujalla ko kankani ko babba an iliminka ya fita daga iliminka karika da karinka da rinjayenka ba zan fitar da wannan ba hatta lahazata sukuni har lokacin da ba ni da tunani sashi a haka hatta lahazata sukuni har lokacin da ba ni da wani tunani shi ma yana cikin aikinka eh da wanda na gane da wanda ban gane ba to wannan ka ɗauke shi dama shi wannan sabulun wanke zuciya ne yadda za ka mai da lamarin ka zuwa ga Allah ne wannan mu'awwali da yawa mutane suna yin tarbiyya da ita ma ba su fahimci da ka sa ta amma abin da ake so ka gane saryanin din nan na kayyumi sai ka fi kulli shay dan kar ka bar wani abu kai tsammanin ba Allah a ciki ma asabakum min musibatin ma ma asabakum min hasanatin wa ma asabakum min musibatin famin famin nafsik haka ne ko to duk kullum min indillah wa ma li haula li qaum la yafqahuna hadisa kullum min indillah wa ma li haula li qaum la yafqahuna hadisa wai na wadansu mutane ne ba sa fahimtar magana na kana ganin akwai wani abin da ya fita daga Allah a kullum min indi to amma ga shi za faɗa maka nan ya ce ba sa maka nan zan ta ce to nan Allah wa ma sa maka nan sai ta ce fa min nafsik kenan saryan alqayyimati ya shiga nan gurin kenan in ka fitar da shi ka fita amma wa ma li haula alqawmi la yabqahuna hadisa me yasa ba sa fahimta na faɗi hakan amma hakan ne na faɗi hakan amma hakan ne wannan shi fa idza da wa alaihi kullu ma ra'a min ahwalin nafsi idan mutum ya dawo ma kullu ma ra'a cikin duk abin da ya gani min ahwalin nafsi cikin halayen nafsu ma la yutari ku hada du'a wanda bai yi mutabaka da wannan du'a ba zakara nafsuhu bi ma'ani hada du'a to ya koma ya ambaci addu'ar da wannan ma'ana wa sabara ala habli nafsi yayi hakuri akan daukan kansa sai alai ta'alluqul qalbi billahi zai samu saukin yadda zai race da Allah bai rafa da kulli ma siwahu zai kore komai sai Allah karatun abin da zai baka kenan alayka ma'awwali bika malazi alaykal tijai alayka tawakkuli bika sikkati حولك قوتك اعتمادي جميع المجاري أحكامك ردائي كرا- إقرار بالسريان وبإقرار بالسريان كذا قلت نينا نكيف هذا بالسريان كيوميتك في كل شيء هم؟ وهذا باب كبير wannan kofa ne mai girma min ilimi na daga ilimi ya alamu man za ka adana shay'un min ulumin rijal ya ce wanda ya ɗanɗani kaɗan adana mafi karanci daga shay'un min ulumin rijal daga ilimin mazaje ya san haka wai alamu kadaru kuma ya san kadarinsa fala ta hamilu karka jefar da shi wa alaikal islahi nafsaka ka gyara dai kanka kadarin sa da gwargwadon da zaka iya fa innal umru kasiran wato rayuwar nan dai gajeruwa ce wasafaru tsawilun tsawilan wasafaru tsawilan tafiya kuma mai nisa ne wal aqabatu kuma ƙarshe ƙahudun zai dawo ne wal hamlu sakilu abin da ake ɗauka ko mai nauyi ne wal hisabu bayna yadillahi shadidun inda za a yi maka hisabi gaban ubangiji akwai tsanani wal amalu bi amrillahi yin aiki da horon Allah huwal munji shi zai tseratar da kai min jami'i hadil umur dukkan wa'annan bala'o'in Allahumma anjana min dalika qala shaykh salih shaykh salih ya fada wasadr rabi المبرز العارف بالله سيدي محمد بن سماك رضي الله عنه yace man aqbala ala Allah bi qalbihi duk wanda ya fuskanci Allah da zuciyarsa aqbala Allah alaihi bi rahmati to ubangiji shi ba zai fuskance shi da rahamansa eh wasarrafa wujuhun nas ilayhi zai juye da fuskokin mutane zuwa gare shi wa mana arada anil lahi duk wanda ya bada baya wa Allah arada Allah anhu jumlatan Allah zai juya masa baki daya wa man kana marratan wa marratan wanda wani lokaci ne da wani lokaci fallahu yarhamu waqatan ma Allah zai yi masa rahama wani lokaci ai sufanci wala sula alayka billahi abinda ake son ka gani alayka billahi da rafati ba su in dai kana son zaman lafiya to ka kore duk wani abin da ba Allah ba wai zabtulita bi mu'amalatin nas idan an jarabce ka da mu'amala da mutane wa mu'alatatuhum kai ne a cikin kasuwa kai ne a cikin wajen yan dambe kai ne a nan kai ne a nan mu'amalan ka cikin mutane ne fa haliduhum mu'amiluhum lillahi kai mu'alada da suka yi aiki da su dan zacin Allah fa inna Allah yuhibbul ihsana ila khalqihi Allah yana son kyautatawa halittarsa wa akbar ma habbuka alai mafi girman abin da dan kwadantar da kai a kansa fa inna Allah yuhibbul insan ila hadi wa akbar ma habbuka alai ko kasaratu salati ka gani dai ya dawo kai yawaita salati wa manzo Allah mu yawaita salatul fati wanda muka yarda da ita yudurul qalbi ka danja halarto zuciyarka lokacin da kai Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Allahumma ka gane ma'anar Allahumma Allahu ne mimun min jaye ne na istigraki jami'al asma'illahi al-husna duk sunayen Allah sun shiga cikin mimun din nan ar-rahman ar-rahim malikul quddus has-sabur duk suna cikin mimun din nan ne aka daure su shi suke cewa mimul istigraki bi ma'ana ya mai wannan suna Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahim Al-Maliku Al-Quddus As-Salamu Al-Mu'min Al-Muhaymin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir Al-Ghaffar Al-Qahhar Al-Wahhab Ar-Razzaq Al-Fattaw har As-Sabur salli ala sayyidina ma'anan su kenan daga kace Allahumma duk sunayen Allah ka kira shi a cikin wannan tsayyun Allahumma salli ala sayyidina kai salati wa shugabanmu sayyidina muhammadin shugaban mu annabi muhammadu alfati lima ugulika ya gani alfati lima ugulika mabudin abin da aka kulle babu wani kaunu da aka yi shi sai da annabi muhammadu walau la rasulullahi ma kana ka'ina ba dan annabi babu wani kasance ce da ya kasance to ka kalli haka alfati lima ugulika wal khatim lima sabaqa kuma azurin annabawa da yazo shine khatimun nubuwati al khatimi lima sabaka shine khatimu lima sabaka annabtan annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa duk sun riga shi amma huwa khatimuhu eh jaa mu'akhiran wa huwa muqaddamun ya zo a ƙarshe kuma shine a farko eh shikenan wal khatimu lima sabaka nasirul haqqi bil haqqi mai taimakon addinin Allah da Allah duk wani abin da ya gagaran annabi Muhammad ya sa mishi kenan yayi nasirul haqqi bil haqqi mai taimakon addinin Allah da Allah an kaga da baka ce mai taimakon Allah da Allah eh alhaqu Allah alhaqu rasulullah alhaqu qur'ani kaga alhaqu kuma gaskiya wal hadi ismuhu muhammad al hadi wa innaka latahdi ila siratil mustaqim wallahi kai mai shiryarwa ne hadi kenan ila siratal mustaqim wal hadi ila siratal mustaqim mai shiryarwa zuwa ga hanyar nan al mustaqim shine hanyar da yake kai shine siratan shine kuma mustaqim din shine ka shine hanyar annabi Muhammad shine hanya kuma shine mustaqim din kuma shine daidaitaccen akan hanya saboda haka la wanda fiha babu karkata cikin hanyarsa wanda ya bi ya kai wanda bai bi ba bai kai ba shine kaga wala shine mai shiryarwa shine kuma hanya shine kuma daidaita shi kadai sallallahu alaihi wasallam wala di ila siratikal mustaqim wa ala ali an gama da salatin an shiga addu'a wa ala ali salatin kai ga alayansa ali aliyu ali ajiru ali jafaru ali abbas wa mushrafa wa ilay nisbatu sharafa duk wanda kaga an ce sharifi ne to daga wannan gidajen ya fito wa la'ari haƙa ƙadarihi kuma kai musu salatin haƙa ƙadarihi daidai da ƙadarinsa a wajen kawo miƙidarihi da miƙidarin yadda kake ganin girmansa al'azimi mai girma to ka ɗauki wannan ka ajiye shi akwai wani abu wani salati za ka yi kuma ya auni wannan shi ne to kaga wai za bulituni mu'amalatin nasi ya baka to idan kana son wa huwa akbar ma habbuka alai mafi abinda zan kwadantar da kai wa kasaratu salati shine yawanci salati wa durul qalbi ala rasulillah huwa kanzul a'azani wannan shine taska mafi girma wa zuhurul anjani kuma ajiya mafi daukaka mafi haske najmu kenan min imla'i alaina wannan daga yadda shautiyani ya rubuto mana kenan imla'insa wani ma kutubi wani ma kutiba ila kafati ikhwan yana daga cikin wanda ya rubuta kuma wannan ya rubuta wani yaro ne wani dalibi ne ya rubuta ma wasiƙan ba fata sunan shi ba gairul musamma walakinahu talibun to wannan kuma ila ikhwan wannan kuma ya rubuta zuwa ga ikhwan aina ma kanu har wajen mu kenan aina ma kanu ko ina almajin shaujan yake suna ciki qala radiyallahu anhu shaujan ya faɗa ba da basmalati bayan ya ce bismillahir rahmanir rahim wa salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayi salatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd to fa usiku mimma awsallahu bihi zan muku wasiya da abin da ubangiji yayi wasiya da shi qala subhanahu wata'ala ubangiji yayi wasiya yana cewa wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha duk abin da ya tsoron Allah ne duk abin akan tsoron Allah ne a takawa wasilatul aqawa tsoron Allah shine igiya mafi karfi wanda baya tsinkewa lam bisa malaha wasayna alladina wa laqad wasayna alladina utul kitab nayi wasiya wayin na basu littafi min qablikum kafin ku wa iyyakum ina jawo hankalinku an taqulla ku ji tsoron Allah wa qala subhanahu wa ta'ala ubangiji ya sake faɗa shara'a lakum min ad-dini ma wasadihi nuhan shara'a lakum mun fara muku ko kuma mun zo muku da min ad-dini daga addini ma wasadihi nuhan abin da muka yi wasiya wa annabi nuhu kaga shi ma dai an taqullaha kabur alal mushrikina abin yayi girma wa mushrikai ba su dauki abin da aka ba su ba wa qala subhanahu wataala ubangiji yace wa tasmu bi hablillahi jami'an ku yi riko da igiyar Allah baki ɗaya wala ta farraku kada ku rarraba yadda aka turo daga farko har ƙarshe ma ku tafi akan haka wa qala subhanahu wataala ubangiji ya ce wa man yattaqillaha idan mutum ya ji tsoron Allah ya ji Allahu maharajan za a bashi mafita Allah ka bamu ila qawlihi ko qadaran yawa gwargwado wa qala subhanahu wataala ubangiji ya ce wa man yattaqillaha ya ji Allahu min amrihi yusra wanda ya ji tsoron Allah lamarin su za a sauƙaƙa masa ila qawli wa ya'jim lahu ajra za a girma masa ladan Allahumma ja'alna mimman yattaqi qalban wa qaliban wa alamu musani anna taqwa kasa uba maraniha tsoron Allah samunta yana da wuya sa'uba maramiha eh neman ta a same ta yana da wahala wata na'at bu'udun ta yi nesa kwarai tana'at bu'udun ta yi nesa kwarai an an tamurra bai da ahadi khidaniha wa itikaniha bai da bai da ko bai da ahadan ko wata nasu bodan an an tamurra ta wuce bai da badan ahadu khidaniha akwai igiyarta da ke hannu ba wa itikaniha da makamanta wa ka'ati mamudunaha himmomi sun tashi koma ban fala sulu da ba za a sadu biye da ahadin asasiha ɗaya ba zai samu foundation ɗinta ba wa itikaniha balle kyautata ta illa fardar sani sai dai kaɗaita na biyu a nadiru wanda yake nadiri lima ɓaba'at alaihi alƙulub da abinda zukata suka suka mata stampin wannan fusu da rayuka min al-idbari daga juyawa anillahi daga barin Allah wa an amrihi da horon Allah wajahan ta fuska wa bi kulli itibarin da dukkan itibari wa wahalaha da tsananin tatirrufi amwali wajen ciwon dukiyan dan adam wahallan wajen halacci lama tsama Allah babu mu kwaɗaita cikinta fi in fikaki an ha wajen warware ta. Wa hadal hal ahlul asri fi kulli baladi. To wannan hali ne na ahlul asri na mutanen zamani cikin kowane gari min kulli ma alal ardi daga dukan wanda yake bayan ƙasa. Wa illa in kuma ba haka ba ashazun zai zamo shazi ne annadiru nadiri allazi asamahu Allah ta'ala wanda Allah yake kiyayewa. Wa bisawi ma zakarna dalilin abin da ya muka ambata hajal baharul ahwali son zuciya kogin son zuciya ya buga wal fataki da kikketawa wada ma'a baharul masaili sai kogin musiba kuma yayi kwadayi wal maki da shafewa wagarikan nasu sai mutane kuma suka dulmiya fihi a cikin wannan kogin kullu garkin dukkan dulmiya wasara al-abdu kullu ma sa'ala an-najah sai bawa ya kasance duk lokacin da ya nemi tsira min almusibati daga musiba wa asma min ha kiyaye shi ikita naftu hul masaibu sai wani musibin ya sake daukar shi wa fi halakila saboda haka kace sai ya ji alan nasu zaman zamani zai zo mutane ta tara kan fi buhurul mahji wal fataki koguna ne hawa bayan hawa za su zo masa wato ta tara kama ta tara kama fihimul buhuru koguna ne za su zo daga wannan kogin in ka fita daga wannan kogin ka fada wancan kogin na bala'i buhurul mahaqi wal fatiki wannan ya shafi wannan ya kekketa fala yanfa'u fiha illa du'a'u ba abin da zai tseratar da kai a wannan lokacin sai dai addu'a ka du'a il gariki kaman wanda ya nitse a ruwa yana neman a fitar da shi malamai sun ce wala tawkilanna idza ma sabata fa inna salamata fis sahili in baka iya ruwa ba karka fada tsakiyar kogi eh fa inna salamata tisahili ana ganin kubuta ta gefen kogi ne ba ta tsakiya ba eh in kai ta gefe watakila adi ka ana jefa maka igiya ka rike amma in kai tsakiya sai dai a daga maka hannu ana iyo ba zai yiwu ba to kogin kuma na bala'i ne ta tara kawai fi buhurul mahaki wal fatiki ka fita daga wannan ka dawo wannan kagan kaga maganar shauja ne na baya ya ce da masifa na sauka ne kamar yayyafi amma ka sai lulwadili fi zamani ka sai lulwadili babu mutumin da masifa ba ta sauka masa kamar ruwan sama indararo indararo to daga zamanin shi zuwa yanzu to kaga wani abu ne za ka iya yi ka fita illa du'a'u illa du'a'u kawai du'a'un irin na gari ki wala yakun mulazamatika al'amrul munji menene lamarinka za ka sance ka lizinci lamari wanda yake tsayarwa da ma zakarna wanda muka ambata baya da ma zakarna kaga salati yana ciki yawa au muddaciun ko kuma mai kashewa li aksari ne radi idan gobara ya tashi da me yake kashewa wuta da wuta ko ruwa da wuta ruwa da wuta gobara kala kala ne akwai gobaran daji gobarar daji idan ya tashi idan kana son ka kashe shi kuma da wuta ke kashe shi an taɓa jan haka sau ku ji idan wuta ya taso a daji yana tafiya kaka kaka ka to in kana son ka kashe shi to ka ɗebi ka ɗauka kunna wutan ka je gaban shi ka sha gaban shi ka sa wuta to in ya zo ba zai tsallaka wancan ba wancan kuma ba zai yi ƙarfin wannan gabansa ake zuwa a sa wuta to idan da ya zo da ƙarfin ya riga ya taso to in ya zo ai dole zai lafa ai ba zai tsallaka ya kama gaba ba kuwa to shi kuma na gaban za a iya kashe shi amma an kamin shi a guje to musamman a ce kuma ciyawa ya bushe ai sai gonan mutane ai Allah ya kiyaye amma da ka ga wuta ya tashi a daji to in ka san kan kashe gobaran daji to wutan za ka kunna sai ka ga gurin da iska yake je ka je ka kuma ka sa wuta a gurin to naka ba zai yi ƙarfin da wannan ya zo da ƙarfi ba to kafin ya zo an riga an cinye abin da zai ja shi to ba zai tsallaka ba a nan zai mutu wancan kuma za a iya kashe shi Allah ya yi in kuma na gida ne mutafi'un li aksari niranihi wa kasaratul istighfari ya da me ake kashe wutan bala'i istighfaru wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa zikru la ilaha illallah kaga yan dariƙa sune suke dauke da duniya ko a yarda ko kar a yarda domin ba wanda ya kashe yawan istighfari ba wanda ya kashe yawan salatu annabi ba wanda ya kashe faɗan la ilaha illallah babu babu eh babu kuma istighfari salatu annabi la ilaha illallah wannan mujarrada dole ne duk dan dariƙa a kowace rana duk lalacinsa sai ya yi la ilaha illallah so ɗari sai ya yi istighfari so ɗari biyu da talatin salati wa manzala sallallahu alaihi sallama sai ya yi ɗari biyu da saba'in da wani abu wannan jabarar tilas ne wa ɗan ɗariƙa sai ya yi tilas ne sai ya yi to ka in ka ɗauki jawharatul kamali za ka ga ai ba salati ɗaya ba ne ai yanke take ai salati uku ne a cikin ta zuwa na hudu to kowace zamanta daban kowace zamanta daban in ka narka ta in ka ba su sha biyu sau uku za ka ga ta ƙaru saboda abin da aka roƙa a wancan ba shi aka roƙa a nan ba abin da aka roƙa a nan ba shi aka roƙa a nan ba abin da aka roƙa a nan ba shi aka roƙa a nan ba sannan kuma duka gabaki ɗaya in ka ɗauke ta zafi fatin za ka ga ita ba salati ba ne na roƙo, a salati ne na shiga. Misali, salatin roƙo, Allah misali salatan kamilatan wasu salin salaman tamin ala sai na mamu da alazi tun halu bilu ƙado, watan faru jibilu kuragu, ka ka nemi ayaye wani abu. Ita Allah misali ala sai na mamu da alfati lima a gulika wal khatimi lima sabaka nasir laki laki wal hadi ila siratikal mujarradin annabin ka shiga. اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوت المتحققة الهائلة في مركز الفهم والمعاني وإن كتفي تما abin da ka samu ba za ka samu a yi maka kaza ba sai ƙarshe ne salatan tu'arrifna biha iyahu mun roƙe ka ka sanar da mu waye annabin a cikin annabi ake karewa gaba daya a cikin annabi ake karewa wa zikru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin da yawan faɗan la ilaha illa subhanaka inni kuntu minal zalimina wa qawlu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fa innahu bi qadar al iksari wannan duka gwargwadon yawaita su ne min hadil azkari daga wayannan zikirai ta tana anil anil abdi kasartul masa'id ake nisantar wa bawa yawan musibu wayannan abubuwan istighfari salati wa annabi la ilaha illallah la ilaha illa anta hasbunallahu wa ni'mal wakil yawan su yake cinye bala'o'i dalilin da yasa muka ce mu rike istighfari kenan saboda kar kowa ya gajiya mu yawaita istighfari wannan bala'o'in da ke kasan na rantse da Allah ba zai motsi ba da duk yan dariƙan mu da su yarda kowace zawiya ta yarda a dinga yin raba istighfari bayan namu na ahadu saboda yawan mu da bala'in da ke kasan bala'in duniyar tafi karfin yawan tare da istighfari ta akulu zunubu ya kulu zunubu kama ya kama ta akulu nar al hadaba istighfari na cin zunubi kamar yanda zunubi ke ci kamar yanda kirare ke wuta ke cin kirare muna da wannan din amma bala'o'in da aka yi an allo bala'o'i ne tukko tukko ina wa duniya saboda akhiru hali karshen karshen kiyama ne yayi kusan zuwa to dole kuma a samu wannan to in ko za a samu to abin da ya kamata mu yi mu kuma a ce mun tsaya kar mu yi itibari da cewa Allah zai mana komi amma idan muka tsaya muka ce sai wani ya ba mu kuɗi mu yi to ba mu taimaki al'umma ba amma in muka yi kamar yadda iyaye mu suke yi suna tsayawa ne su tsayawa al'umma dan al'umman su samu sauki to sai kuma Allah ya rike maka kai kuma naka damuwar na ce na bala'i na ce ka nemo kuɗi ne in ka nema saboda bukatan ka ne to bukatan sai a hana ta zuwa sai a barka iya yadda kake a wadatar da kai yadda kake yunwa ne ya ce ba za ka ji ba kishin ruwa ce ba za ka ji ba rashin lafiya ce an ɗauke maka in ma an kawo maka za a sauke maka na daraja sai a ɗauke maka zafin ga ciwon mai bala'i amma a ɗauke maka zafin a ce kuma ka tashi ka yi mu'amala ka an sa maka lodi ciki eh in yaranka ne ba su lafiya a ce an ɗauke maimakon a baka kuɗin a jefa su a asibiti a ce sai an kai gari kaza sai an fitar da su turai sai an yi kaza duk sai a tattare su a cikin gida saboda ka damu da al'umman al'umman Allah duk shi kuma bari ya damu da kai ba zai raba maka hankali ba dan ba za ka iya duk wannan nana duk wannan nana in ka ce a kai sai an baka ka je ka tara saboda kana son ƴaƴanka ka su tashi cikin gajiyayyu kaza da kaza da kaza sai a baka a hada a hada ka fushi da su kuma watakila ka ka koma ga Allah kai ta masu baki eh ko ka je kwanci a ka je kwanci a asibiti ka ji suna bada labarin cewa suna fatan ka mutu saboda abin da ka tara saboda su ci kuɗin da wuri kai ta faɗa kuma ba yadda za ka yi mun ga wanda aka musu haka gidansa ya je zai sayar yaran suka ce ba da hankali kuma yana ji yana gani gidansa ne da matan suka haɗa baki da yaran suka je suka ce ba da hankali in ya sayar da gidan kuma ga ba irin bala'in da bai wa tsarika ba wallahi bala da kafa za ga shi yana tafiya yana surri har yanzu bai mutu ba kuma ga gidajen kuma yaran duk sun hana ya ya tara musu a je kuma a cin ba hali yanzu sai abin da aka bashi wannan duk mutum ya bar Allah ba a jona mutum akan abin da ake nufi ba saboda haka mutum ya ga dama ya kiyaye Allah ya kiyaye mu yawa in kai kokarin ka wani lokacin ba kokari bane wani lokacin kuma ana yin kokarin والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المتقين akwai kuma gurin da Allah madaukakin sarki yana yi maka kawai fadalan minhu kawai zabi ne ba wani aikin ka bane la haula laka wala quwata amma Allah ne zai zabe kai saka ciki Allah ya zabe mu ya samu ciki fa yana bi kasar bi qadar al-iksari min hadhihi al-askari yawan wannan wuridai tana tatana anil abdi kasaratul masaili wannan yana nisanta ga bawa yawan musibu wa shurul auzari da sharri na zunubanka wa bi kadar taqalilihi daga kuma gwargwadon karanta wannan aurada mina ya killu budahu al masaib wa shurul in ka karanta masifin ya matso ka in ka yawaita yi nesa eh ka karanta ya matso ka yawaita yayi nesa ya kamata mutane su gane abin da shau jani ya mana duk abin da za a yi kyautata mutum an yi maka duk wani gata an maka kawai in baka gode bane kawai sai dai kuma mutum ya saurara ya yadda za a kare Allah ya kiyaye wa yakun li kulli wahidin minkum kowanne ya kasance yana da kadarin min azil aska a konu wannan zikirar da zai dauka ala kadarin da ta ci gwargwadon sa wa alaikum bi kasratil tadarru ku yawaita kaskantar da kai wal ibtihal da kai kara liban lahu kamal al izz wal jamal shine ubangiji fa inna allaha rahimun ka gani wannan irin kalma kalma ta ibtihal kenan izz wal jalal fa inna allaha rahimun ubangiji mai jin kai ne bi ibadi wududun mai son muta bayansa ne fa inna akram shine mafi girma wa a azam mafi girma fadalan wajen fifita da daraja min an yi tazzara ilai mutadarri'un a ce wai ka kaskantar da kai wajensa a hatsar hilmar sa'ibul azab ubangiji kuma ya kewaye ka da bakin ciki da da masifa a wa madda ilayhi yadayhi ka miƙa hannayenka zuwa gare shi musta'ifan na wadi kana neman tausasawan baye bayansa rajiyan karami kana neman bukatunsa na karamcinsa wa isbali da baye bayansa an yi raddu khaiban ka nemi haka Allah ya mayar maka hannun khaiban babu komai aw yu'aridu an bi rahmati ko kuma yi maka ya bijirantar maka bi rahmati wal ajizu an wal ajizu min al ajazi ko wal ajizu man ajaza gajeye wanda ya gaji hatta an tattaru wal ibtihal inda ba za ka iya roƙon sa ba to kai ne gajeye wa man baya nafsu an lahi fala jadara lahu duk wanda ya tozartar da kansa gabanin neman yardan Allah fala jabira lahu babu wanda zai gyara masa shi babu wanda zai gyara shi ko wal yakul lakum ba bi babillahi wal yakul lakum ku kasance bi babillahi kofan Allah ko ko haka ne lamata ala mururu sadi haka yace na kuma yace na me wal yakul lakum a karanta mun na kunci waliyakun lakum bi badillahi zai kasance tare da ku a kofar Allah lamata ala mururi sa'ati wa karurul awqati ko eh to mutum zai koma ga Allah a cikin tafiyoyin sa'o'i da kuma juyawan awqatu fa inna mani tadda zalika duk wanda ya tattalin haka fi kurura aukati cikin maimaituwar lokacinsa ga shehu na rahmatullahi to zai fada cikin ramin Allah da lullube shi wa nafatu da irin nafa in aka ce nafa shi nafa na ubangiji yana zuwa ne kaman kaman kallo ne nafa in ka ji ce nafatul rahmaniya kaman haka kaman da da Allah yana waiwaye kawai yayi haka kawai shi kenan ya haka kallon da yayi shine nafa domin nafa na Ubangiji shi kaman abu ne wani irin mustaƙillin kyauta ne. Wani irin kyauta ne, kawai ana yi wa mutum ne sa'a kawai to. Haka zan ce, na rasa yadda zan fasara ta ce daidai da abun. Amma idan Allah ya kalle ka da nafa ba ainihin shi ba ainihin abin da ya kawo ka ba ne shi kuma za a kalle ka da shi ba shi ne abin da ya kawo ka ba a misali kana cikin rahama ne kawai sai nafa kuma ya zo maka an gane ka da zalika fadlullahi wa rahmatu alaika ya ce wani fatu kuma shikenan da ubangiji da kai ne kai ne a alhamdulillah alhamdulillah a to ai matso kusa misali eh taro wannan baya daga cikin ka'idan farko shi yana zuwa ne daga baya haka haka yake zuwa na fakina Allah ka ba mu ma yakunu mahiqan limusaibi wanda yake kasancewa yake shafewa ga musiba wa kadurati da dukkan zunubai wa musahhilan yana mai zamowa tasili ne li sakalil abai nauyin da aka dauka na musiba sai zamo babu ga kana da shi ma sakala alaihi min musallamati ga nauyin ka ɗauka amma kuma ba za ka ji shi ba amma kuma kowa yana ganin ka kamar ba za ka iya ba kuma sai ganka ka fita a guje ba komai fa inna subhanahu wata'ala domin shi ubangiji ganiyun mawadaci ne karimun mai girma ne yastahi li karmihi ubangiji yana yana jin kunya li karmihi da girin kyautansa izara abdan idan ya ga bawa qad ta'awwada al-uqufa bi badihi ka tsaya a kofansa inna la yuhibbul mulhina jin du'ai kenan ka tsaya a kofansa walau fi aqalli awqatin ko mafi karancin lokaci ne ka bata kana roƙon shi an yaslimu lil masaili kana neman ya kubutar da kai daga musiba allati la makharaja lahu minha wanda baka da mafita sai shi aw yakadahu bi halakatin ya izu alayhi khullas minhu a ce ga bala'i ya same ka wanda ka halaka ka tsaya ka roƙe shi wai kasa fitar da kai a ciki Allah yana jin kunya haka Allah yana jin kunya haka ka roƙe ni kasa maka a udu ni astajib lakum shine ifazu hadha al-ahad ku rike wannan alƙawarin warkuzu fi hadha al-midan ku yi yawo ku hau doki ku shiga cikin wannan fage walau fi aqalli qalilin ko dan kankanin lokaci ne ku samu lokacin da ku nema a wajen Allah min min murur al-yawm wa laylatin tsakanin safiya da dare ku dinga samun lokaci haka tajidu taysira za ku samu sauki fi jami'il umuri a cikin dukkan lamarin ku wal khullas min kasa min kaseer min ash-shururi za a fitar da ku daga yawa daga cikin sharrori Allah ka yi mana haka wannan yana da za mu tsaya sai gobe in Allah ka yi wannan wasiƙa ɗaya ce amma mun ɗauki abubuwa nawa a ciki الصلاة على رسول الله الاستغفار والصلاة على رسول الله وكثرة لا إله إلا الله ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل duk wani wali in yana son ya kai wajen Allah lafiya da sauki sai ya hada da la ilaha illa ta subhana ka ne kuntu na zalimi ko da kaɗan ne ya dinga yi ko da ɗari da goma sha ɗaya saboda magungunan daban-daban ne hasbunallah aikin da suke daban ne wannan aikin take daban ne salati aikin take daban ne kowanne kaga salati tana ɗauke komi a ƙa'idan ɗarikar tijjaniya shau ya faɗa akwai isnai guda shida wanda duk inda kake son zuwa zaka je son zuwa zaka je da su bismillahir rahmanir rahim astaghfirullah salati wa manzo Allah la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar allahu allahu zikrul fard wannan guda shida duk wani hijabi za a yanke da su duk wani hijabi da wannan ɗaya duk ɗaya in ka rike zai yanke amma duk sauran asma'u ba sa yanke kowane hijabi sai su yanke hijabi ɗaya in kai za a yanke ɗaya ɗaya ɗaya ake yankewa amma wannan kowane hijabi suna yankewa to kaga mizanin su daban kaga hasbun Allah aikin ta daban la haula aikin ta daban wa fawda amri aikin ta daban bismillah kuma su kuma daban daban daban saboda yanayin irin ayyukan da ke jikin bala'o'in da suke su suke ɗauka. Amma idan ka tafi da salati wa manzo Allah duk za ta yi maka, duk za ta yi maka, eh, to amma kuma kowanne kuma akwai wurin nan haka zo sai aji wannan a ɗauki wannan. Eh, sai aji wannan a ɗauki wannan, in aka je wannan gurin sai aji wannan dokin sai a hau wancan mai fufike, in aka je wancan sai a aji wancan kuma sai a ce akan a mota za ta yi. Haka sai a ce jirgin ruwa za a shiga to abin haka yake tafiya har mutum ya kai yadda za a kai Allah ce ne kyau Allah salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima gulik al-hatim lima sabaqa nasir al-haq al-haq al-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqq qadar midar ladun salatan tamdahu al-azal wal abad az-zaman wa makana madrubatin fi kulli adad بعدد ما في المكان واحد من أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين لا رب العالمين